بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلزمك مبنى سافيات تنهدي الشهيد الشدة وترجب جرى النبي صلى الله عليه وسلم لك مكة ومدينة أن يبدأ الوجود أربعين شدة ليلة الشهيد البيار الشهيد الشدة وتن لا شكر بيوبيو الشهيد البيار ميلادية وتن مسلشي من البركة مسلشي الجمعة نجار القرآن لكي نبينه لا سمناك inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun ashratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali النسابوري النسائي رحمه الله تعالى وان الكافي وان الشيء درس من ثلاثين شدة talatin da takwas a cikin jirgin karatu wanda littafi kuma muna nan ne a inda mali ke mana bayani dangane da yaya ake samun haihuwar ya mace kuma yaya ake samun haihuwar ɗa namiji an gada wannan ko Allah madaukakin sarki shi ne da mun karanta hadisi da farko ko hadisin عبد الله بن عباس ألا يبارى مش يدعي أيوم إن شاء الله تعالى زم داش أكن لكم حديث سنة جديدة جاءت جديدة لا أول نسخة التي كانت دعوة وشي ما لم ما لم يكن إبراهيم في متى أن هو التحقيق كما شما حديث نبيه ya yi bayazo da bayanai ne irin na hadisi na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu مالك قال أخبرني محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني أخي أنه سمع جده أبا سلام يقول حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان قال إمام بخاري ما لنا مال محمود بن خالد يا بان حديثي شيكم يا رب حديث لدى مروان بن محمد قال مروان يجي حدثنا معاوية بن سلام شيكم معاوية بن سلام يقرأ لي ومن حديثي شيكم قال أخبرني أبي yace dan uwana ne ya bani labari annahu sami'a jaddahu aba salam yaqul ya ji kakanka shine abu salam yana cewa حدثني أبو أسماء الرحبي أبو أسماء الرحبي يا كرتدني ومن حديثي عن ثوبان شنو لك ثوبان وأي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كتشن باوا لي منظوم الله صلى الله عليه وسلم wanda ya kasance ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hidima a koda yaushe Allah ya kara mishi yarda qala thawban yace kuntu qa'idan 'inda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina zaune a wajen manzon Allah صلى الله عليه وسلم فأتاه حبر من أحبار اليهود سيوني مالني daga cikin malaman Yahudawa sai ya zo, kamar ka ce wani Reverend Father, an gani Reverend Father daga cikin malamansu ya zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فقال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ya nasar rabu ya nasar da kanka nasar rabu wannan malami ne mun jawa ya ce assalamu alaika ya muhammad amincin allah ya tabbata a gare ka ya kai muhammad haka ya kira manzon allah da shi kuma gaskiya ne manzon Allah ya sanar da kenan ko kuma shi ba yahude ne ai bai imani da manzon Allah ba saboda ka sai kira shi da sunansa assalamu alayka ya rasulullah ayya muhammad abincin Allah ya tabbata gare ka ya kai muhammad qala yace fadafa'tuhu hatta sara'tu yace ba yahudan nan wannan malamin yana gaya wa manzon Allah ka sai na zo na tunkuɗe shi har sai da ya faɗi faƙala sai ya ce mu lima da fa'ata ni dan me ka hankali ni dan me ka ture ni qultu sai na ce da shi ala taqulu ya rasulullah kai ba za ka ce masa ya manzon Allah ba sai ka ce wani ya Muhammad an gane wannan فقال اليهودي سيب يا يمشي أنا أسميه باسم الذي سماه به أهله يؤين كراشني لصونا دا إيالنكا متالنكا سكفن يا مكا سكي كراشنشي قال سيجي جئت لأسأل يفنا ظني كم بيان قال يجي فينفعك إن أخبرتك سيرز أن لا يتمشي أه كما ذي أنفانيك إن باك وأن لا بارم نعم أوكي أنا أسميه بالاسم الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أهلي سموني محمدا سيرز أن لا يتمشي إيالينا سوسك سنيا من سنة محمد قال بيهود يشي جئت لأسأل نازوني لني تنبيع فقال سيم الله التي فينفعك إن أخبرتك كما ذي أنفانيك إذا نباك لا بالي فقال سيشي أسمع بأذني كن فدي ذي أنفانيك إن فتى مكة sai ya ce mai asma'u bi udni ya ce ni dai rabi da kunnuwa ne an gani shi da kamar yadda babu ke cewa mai ji ya zama dole amma yarda bai zama dole ba shi yasa wasu malamai suke cewa kuma sun khattabi radiyallahu anhu ya ce menene dalilin da yasa Allah ya halitta mutum kunnuwa guda biyu amma baki guda ɗaya. Wafin hikimar. Me yasa Allah ya halitta wa ɗan adam kunnuwa guda biyu amma baki guda ɗaya? Sai Umar Khattab ya ce, saboda an kaddara cewa abin da za ka ji ya fi yawa fiye da abin da kai za ka faɗa. an gane don mene ya zama abin da za ka ji daga wurin mutane ya fi yawa fiye da fiye da abin da kai bakin ka zai faɗa don ka zama yawan surutu ya zama abin da kake faɗa ya fi abin da kake ji hakika ka zama wani irin mutum kenan sai dai addu'a sai ta sai a hankali ko kuwa Allah ta shirye da mu فقال إن شاء أسمع بأذني ne dai zan je kunnuwa na ji ya zama dole amma yarda bai zama dole ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمزون الله صلى الله عليه وسلم اللي شوى سل عما بدالك تكتم بيع ابن لك يكتم بيع فقال اليهودي سيب يهود النيشي أرأيت إن بدلت إن بدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض أين يكون الناس في كمان الأبد إذا أكا تنزى وتثمر da waɗannan samman aka canza ƙasa da kuma wata ƙasar ta daban aina ya kunu nasu to su mutane a ina za su kasance ƙasar da ka saba tsayuwa a kanta Allah zai canza ku kuma za canza ba sammai waɗannan guda bakwai da suke jera a sama da mu su ma za a canza su kuma za a canza ba Allah ne ya faɗa يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ranar da za a canza waɗannan ƙasar da kake gani tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai Allah zai canza ta da wata ƙasar da ba ita ba. Ita wannan ƙasar da muke rayuwa kanta akwai ni, akwai tudu, akwai ni, gangare, akwai bishiyoyi, akwai gine-gine, akwai abubuwa irin waɗannan. Amma Allah ce menene kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ce idan aka tsatsage ƙasa tsatsaga ƙasar nan za a tsatsage ta Allah zai ta a nan ne ta kabar tabarma yadda ake nan da kallon takardar nan haka haka za a nan da wannan ƙasar gaba ɗaya ta a nan ta gaba ɗaya ita ma sama haka Allah zai ta a nan ne ta ita ba yadda ake nan ne fifa takarda haka za a nan ta Allah sai ya dunkule su gaba ɗaya su a hannun damansa guda ɗaya waye ne ya gane girman Allah mana na zatin sa babu wanda ya ta sai yake hasashe cewa Allah ya madaukakin sarki ya ce mai girma ne to mai girma ne madaukaki ne to madaukaki ne amma ya zuba take shi ya baro kansa sani jama'a mun gane wannan don hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ido da ido ba saboda riwayoyin da suka tabbata daga bakin sahabbai waɗanda suke cewa manzon Allah ya ce bai ga Allah ba shi haske kawai ya gani to tabbas sirrin jayi wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa ya ga Allah amma ga shi ba ya rawaita daga manzon Allah bane kai tsaye misali da mutum bai baka labari yau ya ce maka wani me hujjar ka kan kaza sai ka ce ai na ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko na tambaye shi ya ce min kaza da kuma wanda ya bada labari yake cewa ai wane ya aikata kaza nawa ne ya karfi nan na wanda ya tambayi wanda ya wannan aikin ya ce ya kaza yake ya bada labari ko to saboda wanda kuma zai bada akasin labarin abin da wancan ya bada mun gane wannan abdullahi na abbas yi wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji lokacin da ya yi mai haka kawai ya faɗa amma shi ya tambaye manzon Allah cewa eh ya gani bai gani ba amma ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada Allah ya kara mishi yadda wani tabi'i yake cewa kai ni ko inda na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi wai shin lokacin da yayin iradi ya ga Allah kuwa ko bai ga shi ba sai abu zai yi mishi kwantar da hankalinka ni din nan na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shin ya ga Allah na ba ta hangari yace kwarai na tambaye shi ce to me yake maka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min yayi nurun anna arahu ko kuma ra'aytu nuran anna arahu yake cewa haske kawai na gani ta ya zan yi iya ganin Allah kuma ya tabbata hadisi cewa hijabuhu an-nur an gane wannan ai shamakin da ya kewaye Allah haske ne ina fata an gane wannan inda wannan taratsin hasken kuwa zai sauko nan duniya in ji manzon Allah ya ce da ganin Allah zai keta wannan za a cire wannan shamakin na haske ubangiji ta'ala idanunsa ya kalli duniya kai tsaye to da duk abin da idanun Allah ya gani da ya ƙone ya rubuci gaba ɗaya ina fata an gane wannan saboda haka ya tabbata a wani hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu lalle ku ba za ku ga ubangiji ku har sai ku mutu in kana so ga Allah to ka mutu ba ku wanda ya taɓa mutuwa yayi ya dawo mun gane wannan so da magana mafi dacewa kamar yadda magabatan su tafi akai cikin sahabbai da tabi'ai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zance da Allah amma bai ga Allah ido da ido ba saboda malamai suka ce musamman kaga irin wannan halittar da Allah yi mana ba za ta iya ganin Allah baro baro ba sabanin mabiya da rikun sufayi wanda ke cewa ma ai mutum ma ya da Allah kai kai wasu da yawan kance masu ba ta ansan sako daga hannun manzon Allah su yanzu sun wuce nan su suna ansan sako su daga wajen Allah ne kai tsaye haka suke cewa Allah ka tsare mana imani abu shakka waɗannan abubuwa jama'a idan an dubi su a wani babin kafirci a wani babin kuma babban zunubi ya danganta da wanda ya faɗi maganar wane ne shi na faɗa an gani yawa mutumin da ya san hukunci ya sani cewa yin hakan kafirci ne kuma sai yayi kaga ya kafirta wanda kuma jahili ne shi bai sani ba kawai ya ji ana faɗi ne shi ma sai ya faɗi to kaga wannan dama shi bai sani ba sai a ce ya kika babban laifi mun gane wannan idan musulunci yana da matakai hatta wajen mene kafirtawa ko wajen daidaita mutum a cikin addini ba daidai bane kai mutane kudin goro ka ce kawai duk masu kaza kawai kaza ne ko mushrikai ne ko kafirai ne a'a sai an duba wani mataki mutum yake tukuna Allah ya shirye da wani kwarai da gaske kwarai da gaske haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari yace ranan alkiyama innakum tatarawna rabbakum كما ترون القمر ليلة البدر لا منني لا تضامون في رؤيته من ظن لله يقول إن ذاك جاء بنجدكم أرانا القيامة kamar yadda kake ganin dare kake kake ganin wata a daren sha hudu daren da ya cika da haske wanda babu wani hadari tare da shi yace kuma ba ka turere ne ya wajen ganin watan ko yace haka zan ku ubangiji ku a ranar kiyama ina fata an gane in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yaushe a ranar kiyama amma sai dai su kafirai za su ga Allah an gani kuma ganin kala biyu ne wannan ganin da za a yi wa Allah a bajin alkiyama gani ne na tashin hankali saboda ka wasu da wasu zukatan su ma na cire tsoro ba za su iya ɗaga kansu masu kalli Allah ba kamar kafirai za su yi wani shamaki a kan gidan su ba za mu ga Allah ba Allah ce kalla a'a ba kamar yadda suka riya ba ne innahum an rabbihim yawma idin la mahdubun lalle su a wannan rana ababen karewa ne da kangewa ne gabarin ubangijinsa a ranar alkiyama ba za su ga Allah ba saboda barkin cinci ma da shi ba kuma ganin da za a yi masa din a wannan farfajiyar alkiyama gani ne irin tashin hankali saboda ka ba wani wanda zai ce shi yana ganin gani irin na jin daɗi da annabawa da manzanni kowa a tsure yake kowa yana rabbi sallim rabbi sallim hatta annabawa a wannan ranar manzo Allah yake addu'ansa a wannan ranar cewa sai kawai Allahumma sallim ko rabbi sallim rabbi sallim ubangiji ka kubutar da mu ubangiji ka kubutar da mu addu'an kowa ke ba wani wanda zai ji da wani ma ba mai kulawa da wani shi yasa manzon Allah ya zama ya bambanta da kowa cikin annabawa da manzanni a a ranar da kuwa ke cewa nafsi nafsi shi kuma manzon Allah cewa ke ummati ummati ummati Allahu akbar فصلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة والأولى فقال رحمة إنت من ضم الله رحمانية إنت ألا ليتن يا مسأل الشيسة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ورؤوف رحيم الله تعالى يكرم إيمانه يا تدم أكبر سنه sai yake tambaye shi to idan aka canza kaza ba da wannan kasar ba haka Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayen ka game da duwatsu a ranar alkiyama yaya lamarin duwatsu zai kasance ne fa qul ka ce da su yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike waɗannan duwatsun nikewa fa yadharuha qa'an safsafa zai bar wannan ƙasar da zanto fili ne fetal la tara fiha iwajan wala amta ba ka ganin wani tudu ko wani gangare babu wata bishiya babu wani gini da wanda zai ce bari je ya kuya kamar da aka cewa zannu annahum menene a'a menene ilayhi yarju ilmu as-sa'a wa ma tahmilu kullu menene ولا تبر إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص أرانا القيامة وظنوا ذات متبت من شوى ما لهم من محيص بعد وجن قويا بعد وجن قيرا أرانا القيامة sai ne malam tekan gashi nan ba tudu ba gangare ba bishiya ba giri ba kamai haka kowa zai yi daya a gaban Allah to yayin da Allah ya canza wannan kasar da wata kasar da wasu samman ba wannan sama ba bai zai faru a wannan lokacin aina ya kunu nan a ina mutane za su kasance qala yace fi zulmati dunal jisri fi zulmati dunal jisri za su kasance ne a cikin duhu kusa da ainihin wato sara'i ina ba ta an gane eh gaba ɗaya ta za ta ɗauke ɗif ba maganar rana a wannan lokacin sannan kuma ga sarafi an sa ba ka ganin komai sai balbalin wutar jahannama kuma a haka za a je a hau sarafin a wuce saboda haka duk wanda ya kafirci da Allah ya kafirce wa Allah ranka ta kaf ba mutum ɗaya da zai je wajen sarafi ku gane zancen nan in ka kaje min sirati to da imani ne kun gane zancen kuwa Allah sai Allah ce wa in minkum illa wariha to wannan kuma ainihin siratin za a sanya ta ne baina zaharanai jahannam tsakanin gefe guda biyu ta jahannama kamar ka ce wannan masallacin yadda yake haka ko to sai a sa wata igiya a tsakiyar nan a ce kowa ta saman igiyar nan zai ne to za a cikin ce maka kowa sai ya shiga ta masallacin nan yaya ai ya tabbata ku tun da mutum ne ɗai ku za a dinga wucewa ita wannan igiyar wanda manzon Allah yake cewa ya fi gashi ma kaifi gashin kanka ka duba sirri shi to sirabi ya fi shi zama siriri kuma a tsakiyar wutar jahannama aka sanya da ka bi tsakiya kana hayewa sai ka je filin hisabi amma su kafirai a wannan ranar ba maganin hisabi shi an ba mai hisabi haka Allah ya kasu فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بزام تسير مسد مأوني بأرانا القيامة كوي ذا أكلاني إنما تبو تنبنكي dama za a tara su wa idan nufusu zuwijan za a tara su wuri guda ina taron mazinata a tara su wuri guda ina taron masu bautan cross a tara su wuri guda ina masu bautan mala'iku a tara su wuri guda ina masu bautan rana a tara su wuri guda kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim a ce to ko ba ku da wani aikin alheri sai an nuna musu ayyukansu gaba ɗaya sai Allah ya sa a sheƙe wannan ayyukan nasu ya bi iska a ce ba ku da wani aikin alheri Allah ya ce wa ra'al mujrimuna an-nar mujrimai masu laifi za su ga wutar jahannama fa dhannu annahum waqi'uha za su samu tabbacin cewa lallai za su auka cikin ta sannan walam yajidu anha masrifa ba su da wurin buya ba su da wurin gudu amma dan adam zai so guduwa يقول الإنسان يومئذ أين المفر dan adam zai ce ina ne wani guduwa a yau Allah ce kalla sam ina la wazara babu wurin gudu ila rabbika yawma idin mustaqarru matabbata a wannan ranar tana ga ubangijinka yunabba'u al-insanu yawma idin bima qaddama wa akhar za a bayyana dan adam labarin abin da ya gabatar da ma wanda ya kudurta a ranka bai riga ya yi ba duk Allah zai ba shi labari الذي هو بل الإنسان على نفسه بصيرة لن أدم يا بقوة زما هجة أكرم كنفا ذك أبدا لا أبايا مكا أنونا مكا يبقى شيء هكذا الله كم شكال إيمان تعلم شيء جزاء يومنا قلت لترابيه قلت لومن كدت جزاء حي وإن منكم إلا واردها تدعو أشياء يقول هو يهو أما دون أن تكافرين za a dinga dunkule su ne a zo da su a kama ƙafafuwansu a ɗaure su a nan kun gani daidai ina daidai kan goshin sai a kama ka taɓa ganin wani kullum a duniya sai a ɗaure da kashe wutar jahannama sai a ja su a kan fuskokinsu sai a ja a wurin kasa wuta kawai haka Allah ya faɗa sai an kora su zuwa gaban wutan sannan sai a kulle sannan sai a jefa haka Allah ya ba da labari yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam haka da aka mu tuhuduhu ku kullu ku kama shi ku daure shi thumma al-jahim salluhu sannan ku jashi zuwa wuta kamar da Allah ya ce yawma yuthabuna fi an-nar ala wujuhihim ranar da za a ja su zuwa gidan wuta a kan fuskokinsu roƙo masta zaƙar kuɗanɗani bala'in azabin wutan saƙar wacce Allah ya mu labarin ta la tubqi wa la tazara ba ta rage komai sannan ba ta kyale mutum ko da na kan daya lawwa'atun lil basar me fatatta kafatin jiki shi ka malam in dan adam ya san abin da ke gaban sa ya kamata ya kai Allah ko kuwa malam akwai aiki a gaba duk duniyar da muke karatun nan muna son mu tsira to wanda yake shi kadai hanyar tsira duk wani abu da za ka yi wallahi bayan wannan ka tsaya ka koyi ilimi ka yi aiki da ilimi ka bi Allah ka samu kuɓuta a ranar kiyama Allah ka kuɓutar da mu Allah ka tausaya mana to yace mutane za su kasance ne a cikin duhu a kusa da ina kusa da wannan gada ta tarajiyar da za a yi to me zai faru tun a lokacin da munafukai kun san munafukai suna cikin musulmai ne to idan an kama hanya za a je a hau wannan gadar alolan da kake yi a hannunka to sai wata fitila fotila ko ta bullo a hannunka da goshinka sai dinga haska maka kan hanyar siradin domin dama ita wuta haka take baka irin ba ka hangen komai a cikin sai duhun bala'i kawai sai wannan harshen mutum za ga yana kawo hari yana kawo lasa to a wannan lokacin shi mumini Allah ya ba shi wannan fitilar ana cikin tafiya kawai sai fitilar mumini kawai sai ya kama nan na munafikai kuma gaba ɗaya sai ya mace mursu sai munafikai suna bayan mumini sai sun ga ce mumini ku dan jira mu mana ku dan jira mu mana mu dan tsoro hasken da gurin ku mu ma mu dan samu hasken sai mu ne ce musu a'a ku koma baya ai mu a san muka dauko hasken ku koma daidai inda muka dauko hasken sai muna san sai to to suna juyawa sun koma wannan wurin فضرب بينهم بسور sai aka yi wata katanga tsakanin mu'mini da munafikai lahu babun kuma yana da wata kofa babinuhu fihi rahma a bayan katangar ko a gaban katangar akwai rahama wa zahiruhu min qibali al'azab amma a bayan wannan katangar kuma azaba ce a wannan wurin munafiki ba zai je ba zai je ba zai je aljanna ba yunadunahum alam yakum ma'akum sai munafikai da ne kiran mu'minai ashe da muka kasance tare da ku ba a duniya ai muna tare qalu sai mu'minai sai musu walakinnakum fatantum anfusakum a ƙarya ne kun fitini kawunan ku wa tarabbastum kun dinga yi mana dakon musiba ta same mu wartabtum sannan kun samu shakka a cikin imaninku wa gharratkum al-amani burace burace sun dinga rodanku hatta jaa amrullahi wa haqq wa jaa haqq yawwa hatta jaa al-haqq hatta da gaskiya ta bayyana ina fata an gane wannan wa gharrakum billahi gharur wannan ne rutin ya rudar da ku gaban bin Allah kaji munafiki ma kaza a shi ga shi ka san shi ma a duniya kun san juna amma haka za a kora su can sun je ɗono hakke sai mu mune su wuce to a lokacin wannan hakken na hannayenka da alula da kake yi zai haska maka sirari Allah zai ba ka ikon wucewa to kai ma din muminin in ka san cewa ba ka sada zumunci ko ka ci amana to ba za ka haiwa wannan gadar ba eh su waɗancan dama kawai za a za a gangara da su wutar ne kawai su auka kaga inda ma za a hau gadon ba za su je ba shi kuma mai laifi zai je wannan wurin muminin da ya saba wa Allah ya zama laifinsa yarin jayi alherinsa yana zuwa kuma akwai wasu kalare ƙugiyoyi a saman a saman barkatara ɗin ƙugiyoyi wata jahannama su kuma kawai haka suke suna suna kawo hari haka suna kawo cafa to duk wanda ke da wannan matsala ta cin amana da yaudara da ha'inci da ainihin wato birnin yanke zumunci waɗannan za su dinga wabtan naman jikin mutum har sai zuwa ga sun ta jahannama shi ma ba zai kai can ba amma mujini wanda ya bi Allah a gidan su kai kyau shi ne zai samu daman haihuwa ya je inda za a yi sabi a karin bayan sannan yan aljanna su shiga aljanna yan wuta kuma su wuce wuce daga cikin mu'mini amma su waɗancan dama tun farko ba su da maganin hisabi wutan za a fara kaɗa su Allah ka samu shiga da imani mana akwai aiki a gaba na kwarai da gaske wani kan addinin musulunci zagon ƙasa su suna cikin musulmai amma suna da shakka a cikin imanin kai an yi Allah na da yin to to kenan tun an ce ɗayan ne da to ku dai jiya haka duk wani abu da za a kawo ci gaban addini za ka suna ƙoƙarin kawo yadda za a yi a cimma wani abin da duniya duk lokacin da kafar ya sa sun sha'a wallahi muna tare da ku amma barin jirgin su mu je mu dan saji mu dan sa su dan muku kaza saboda ka san abin mutum ba dama ya bayyana shi ya tare da ku ko haka bane ce eh bare kwa to duk wannan abin da ka dinga yi da wannan makarkashiya da an kawo wani abu ne kan addini wanda zai kawo gyara a kan wanda ga sun koma su ne ba ka san wannan abu to kai da muna fuskar da ni ai bare in kadan ne manzo Allah ya fa a ranar malam malam Abubakar a ranar manzo Allah ya cewa Allah zai ce a kawo mun mutanen da za su shiga aljanna ya ce a cikin taron mutanen nan duk mutum dubu mutum ɗaya ne kawai a cikin aljanna mutum dari tara da tasa'in da tara in ji annabi muhammad wuta za su sabayan gari sai gashi ce to ta yaya za mu samu tsira to sauran bayan ne sai mun zo karanta hadisai shi yasa malam in dai za a yi karatu to za a samu cikakken imani yanzu kaga duk wannan bala'in da ake magana ka ji manzo Allah ya ce akwai wani zai kwato su mutane ya yaye musu ya kai su aljanna duk baka ji labarin wani annabi ko wani manzo ba ko wani mala'ika duk ƙarfinsa Allah ne kawai ke gudanar da al'amuransa yadda ya so yadda ya ga dama ai malam sai kayi abin da za a yi ka ba za a yi ka hatta ce san manzon Allah ne wallahi kamar kana shirka da Allah shaitan mai ceto ba zai amfani ka ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in haka Allah ya ce shaitan ne masu ceto ba zai ba zai amfani mutum ba a ranar alkiyama ba zai amfani da mutum ba sam Allah da zan yi gawa shi to mutane ya kasance a cikin duhu kusa da wannan ainihin wato gada da za a haye ta ainihin wato sirari daga sama sha da imani ai malam wato akwai matsala lai malam akwai aiki a gaban bayi malam amma in sun gane to sai su tuba sai kuma su gyara daga nan kuma sai a samu al'amura su yi kyau ko Allah ka samu cika da imani eh to jama'a kun ji don haka a annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba da wannan labarin cewa ai su mutane za su kasance ne fi zulmati a cikin wannan duhu dunal jisr an gane wannan ko za su kasance ne a cikin duhu kusa da ainihin wato siradi wa ko wannan gada da siradi wata za a hayyata a wannan rana ta alkiyama Allah ka sa mu shiga duniya qala yace فمن أول الناس أجازه الله وانيني فرق وند ألا زي فارس ألا كدسوا وأن كان تسرائيل كما أنا تنبايا إن كان سوك غاني كان سوك زمدك ثم أن ذا فارس يا ترى ما تجسوا وانيني سيما الله فقراء المهاجرين talakawan muhajirai waɗanda suka yi hijira daga garin makka suka koma garin madina da zama talakawansu za a fara tseratarwa a saman wannan ainihin wato sarari ne waɗin sun shakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a ina fata an gane wannan eh kwarai da gaske su waya su fara wucewa kaji talakawa ne ba masarin kuɗi ba ba masarin arziki ba talakawa talakawan ma na muhajirai waɗanda suka hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala yace fa ayyu shay'in yuthabu biha ahli aljanna da wani abu za a yi wa ɗan aljanna maraba suna shigowa aljanna da me za a tarbe su da shi a ranar alkiyama za a yi musu tsaraban sai kyautarsa qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce za'idatu kabidun za'idatu kadidi nun za a ba su ainihin wato gefen hantar kifi za a ba su an gani gefen hantar kifi soyayya lafiyayya ita za a fara bai dan ajin su fara ci daga jikinta qala yace fa ma ghidha'uhum ala ithri zalika to bayan wannan kuma sai wani abinci za a kawo wa ɗan aljanna قال يتي ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ذا ينكى متولى بجمي بجمي فا نجدا الجنة ولا بفائر النكو ولا ولا يوجد بفائر النكو بفائر الجنة ذا ينكى متولى سن أقشيش أجاريش wanda ɗan aljanna za su dinga ci daga gefen wannan ainihin wato bijimin sa suna ɗiban naman da suna ci a ƙarshe nama ba ƙaramin abinci ba ne malam malam Allah ka kai mu aljanna mu ci mai shi nan da ka je dubu biyun ka ce ga ana sai hararan ka wata rana da ce ka kawo kuɗi ka a ɗan ƙara mu a duniya malam ya daɗi a duniya kana cikin ci duka ja ƙari ka ji haushi amma in ka ga dama ka tashi ila al-abad za ka tashi malam ba zai kare ba la maqtu'atin wala mamnu'a arzikin baya yankewa ko ba a hana mutunci ka san hana kala biyu ne yanzu akwai wanda in an kawo nama ga tashi a nan da Allah akwai da ba nama amma akwai wanda ba zai ci musu ba sai dai kalli mutane suna ta ci da an yi magana ci tab wallahi ina ce osa ta tashi to wannan ciwon da aka sa maka a jikinka an haramta maka cin wannan abin so aljanna ba a ciwo mana ba kwalta ba hawan jini ba kwallafi ba mura ba mashako duk wadannan abubuwan babu su mana lafiya ai ci musu ake innakum an tasihhu fala tasqadu fiha abada lallai za ku dawwama a cikin yanayi na lafiya ba za ku taɓa yin rashin lafiya ba har abada malabakar ba mu ganin rashin lafiya malam ba mu ganin kafa ko baya makali babu wani aljanna hawani kan bai manzo Allah ya rasulullah yanzu a aljanna ma ana iya saduwa da mata manzo Allah ya kwarai yace kowane namiji za a bashi karfin saduwa da ma karfin namiji saba'in za a bashi na saduwa da iyalinsa a gidan aljanna kwarai kuma lafiya lafiya malam ba maganan basir ba maganan sanyi ba maganan infection ba wani std a can ba wani pid duk wannan babu shi ba nan kana so ka more ka yi aiki da gaske ka samu ka shiga aljanna نعم أعطي أي ألا ما ذكرت يا فتاتي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني الجنة أو الرانا سنة تكين شغلي مالا إيه كافر ما ما أروي قد أربتيني ليه شغلي موريوا يعني الجنة سموريوا دا جن دائي دا دا دا دا فاتاكا دا دا فانتما ومالا kuma Allah ce faki huna ta zama na faki huna suna cike da farin ciki ka san akwai morewar da za ka yi a cikin damuwa wani ya bata maka rai ana dai morewar dai amma dai ga kanan ga kana a'a faki huna suna cikin farin ciki da jin daɗi kun wa azwajuhum su da matayensu fi zilalin a cikin wasu inuwoyi alal ara'iki akan wasu matafai na takama da wasu irin makwantai sun ci shingida mutaki una ana kallon juna mana ana labari ana jin daɗi a ce a kawo min wannan kawai da kake subhanaka allahumma sai ga abin da kake so kawai ya zo ka ci iyakacin ka kawai ka je shi ka mala akwai fanta ma gidan aljanna mala Allah ka samu aljanna Allah ka samu aljanna ya Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah duk aikin da zamu yi wanda zai kai mu zuwa ga halaka zuwa ga aukawa gidan wuta Allah ka tsare mu gaban wannan aiki to jama'a kun ji za a yanka musu wannan bijimi na ainihin wato gidan aljanna su dinga ci daga ainihin wato namansa ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dashi to me zai faru bayan wannan ƙala sai ba yahudi ya ƙara tambaya fama sharabuhum wani abin sha za ku sha menene abin shan su na farko ƙala yace min aini tusamma salsabila a wata idaniyar ruwa ne mai ƙulƙulowa da ake ce mata salsabilu su ne kenan salsabilu babu ne sun fasarar salsabilu malam da biyu aka ce salsabilu na aljanna daban na duniya daban فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هكذا نظام لا يفعل cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin wannan kyawun abin ba sannan bai taɓa ƙarfasuwa ma a zuciyar wani yadda wannan daɗi yake ba in ji manzon Allah da haka sansabi za su sha daga wani idaniyar ba ake cewa mene فالكبير سنة يا جماعة فالكبير ألا كفام شاء ألا لنت عينا فيها تسمى سلسبيلا إلا كشكمة أي الدنيا من لك أنا من يارا من أجل أن جنوس ويطوف عليهم ولدان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا هكذا يجب ƙananan yara kuma za a ba gidan aljanna ba a haihuwa gidan aljanna amma za a ba ƙananan yara wanda ba sa girma kullum suna a matsayin ƙananan yara suna ɗaya maka cewa suna kai kuma suna ta wasanni ba ta da bacci malam Allahu akbar hai Allah wala ka san yaron mummuni ne wallahi yaron mummuni wala in ya fara tsanjar ihu cikin daren nan abiya shi nan abin da kunni abin ba abin da ke damun shi kawai ya ga dama ne Allahu akbar kai malam ke sa malam abin iyaye malam wallahi ka saba wa iyayenka zaka ci buhun ubanka wallahi malam zaka gane shayi ruwa ne malam shi yasa manzo Allah gaskiya yace la yadkhulul jannata aqun ya saba wa iyaye baya shiga aljanna kamar ku ji me saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba wallahi ko ka bi waye in baka bi iyayenka ba ka musu biyayya wallahi ba ka ba shiga aljanna in ji annabi Muhammad to jama'a kun ji متهي قال الله يجيك أمانا من شب جعفر محمود آدم أقول لكم محاضرة دي يزوي زايا نقل كأش كرر دبوبي له كأش قد نادي بغيري تناوبا كسن دي هكا دقتي دي في بياني قبل الإمام جيران الجنة يجي يكريت وطن آيوي نصوت الإنسان شيني كتشيوا abin da za a ba su masu sha kana mizajuha zanjabila abin da za a sha ku da ruwan shan da shi shine citta shine zanjabilu yace amma ba wannan cittin da ka sani ta duniya ba eh cittin aljanna ma ba ta ta da ulka eh ba ta sa mutum ta ya ji ya dame shi ba ta sa kwannafi ba komai Allah ya gafarta mishi قال صدقت wannan da yahudi ya ce manzon Allah ya ce lalle Muhammad kai gaskiya qala yahudi sai da yahuda ne ya ce as'aluka an wahidatin la ya'lamuha illa nabi zan tambaye ka game da wani abu babu wanda ya san shi sai annabi aw rajulun aw rajulani ko mutum ɗaya ko mutum biyu abu ne mai wahala gaskiya ce kowa ya san shi qala yace hal yanfa'uka ina khabartuk to shin ka tambaye ni na gaya maka zai amfani ka qala asma'u bi udhni insha Allah zan dai da kunnuwa na ji ya zama dole amma yarda bai zama dole ba qala yace sal amma badalak tambaye duk abin da kake so qala yace min aina yakunu shabahu alwalad ta yaya ya ta ina ne yaro ke dauka kamanceceniya kun ji wata sabuwa kun yi mahallin shahidin mu ta ina ne yaro ke ɗaukar kamanceceniya tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa an gane wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innama ar-rajuli ghalibun abyad lallai maniyin da namiji ruwa ne mai kauri kuma fari wa ma'ul mar'ati asfaru raqiqun shi kuma maniyin mace rawaya ne kuma tsinkakke ne ba shi da kauri fa inna ala ma'ur rajuli ma al mar'ati ankara bi idnillah idan maniyin namiji ya zama shi ya fara zuwa akan maniyin mace kuma ya zama ta yawa azkara bi idnillah sai a sami namiji da izinin Allah وإن على ماء المرأة ماء الرجل إذا كما مني متي يزم يا في يوا كو يا رجا زوا أكن ننجي تارجا شكاوا كما نات يا في يوا أنك بإذن الله في أتاني خير كامة بإذن الله قال صدقت إشكايك يا وأنت نبي تبكى النبي ثم ذهب سنسيتك فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سأل صلى الله عليه وسلم يليه لقد سألني حين سألني wannan ba yahudan ya zo ya tambaye ni a lokacin da yake tambaya ta wa ma indi ilmun hatta an ba'ani Allah bi shi ban da ilimi ban sani wallahi har sai da Allah ya ban labari yana gama tambayan Allah sai sai an wahayi a ce min kaza da kaza da kaza sai in faɗa mishi kaga shi ya tabbata annabin Allah ne sallallahu wa salamuhu alaihi bil akhirati wal ula jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ya zo sai dai malamai suka ce muna da ragowar lokaci in bidiyo su ko ba za mu shiga iya hadisin gaba ba eh bari mu ɗauki fassarar da malamai suka yi malamai suka ce fassarar wannan fa ina alama rajuli ma almar'a akwai hadisai da yawa da suka zo ne ko kuma ina ganin bari mu ware darasin sati mai zuwa an gani sai ne bayani game da wannan yaya kamancece ne yake zuwa zama ake samun namiji da samun ya mace hatta a kimiyyance wani ƙwayar halitta namiji ke dauke da shi wani ƙwayar halitta ya mace ke dauke da shi idan ana so a sami ɗaya namiji ya za a yi idan ana so a sami haihuwar ƴa mace yaya ake yi kuma yaya ake yin samun haihuwar ƴaƴa mata yaya ake yin samun haihuwan ‘ya'ya maza ina fata an gani duk da izinin Allah ne amma ga hanyar da Allah ta'ala ya tsara abin ke gudana don haka ku jahilai masu aibata mata yanku cewa suna haifa muku ‘ya'ya mata abin daga gare ku yake duk wani abu daga cikin namiji yake in ka gama ta tana yawan haihuwan ‘ya'ya mata to daga gare ka ne idan ka tana yawan haihuwan ‘ya'ya maza da gare ka ne da izinin Allah abin ke faruwa sai da kaka dinga zarginta kila da matan a littafin ka na na addara an rubuta maka kai kwata kwata duk da bara ka ba kai samun ɗa namiji ba sai dai ƴaƴa mata ko ba ka bane wani kuma ƴaƴa mazan zalla zai haifa kakkaf ba zai haifi ƴa mace ba ko ƙwaya ɗaya wani kuma in Allah ya mishi rahama zai sha kuɗa mishi tsakanin maza da da mata haka Allah ya faɗa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ga Allah mun ke tambaye da kai yana halitta abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inatan wa ya habu liman yasha'u dhukur yana yin baiwa ya ba da kyauta ga wanda ya so ya bashi ƴaƴa mata zalla wanda kuma Allah ya ga dama zai bashi ƴaƴa maza zalla أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كون الله قداما في شاق أو مكم مزاد ماتا ويجعل من يشاء عقيما يسمع اللي يسوق من عند قراري بهيوة التي إنه عليم للشي مثليني قدير kuma mai iko akan dukkanin komai sau da umar da wannan bayani zan fara yi lokacin mu zai kuri insha Allah mu na gaba sai mu karanta wannan hadisin guda daya sai mu kuma ɗauki waɗancan bayanan mu ƙara kare shi da izinin Allah Allah muke roƙo ya dace da alkhairan duniya da lahira Allah ka tsare mana imanin mu ka sanya alqur'ani da cin ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga kafirci da talauci da azaban kabari Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon mijja ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu hukunci mata abin da na faɗa daidai Allah ya sanya tarayya a cikin lada وذي كسور الله تعالى يجافر ذنبه له اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته